ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara 2025 miladiya a wannan markazi na mai albarka markazul imam dani tahfidul qur'ani wa ulumi da ke nan biya ukwata cikin garin azare jihar bautin najeriya ci gaba da darussanmu da muke na tafsirin alqur'ani sannan muna karantawa daga tafsiri mai suna taisir rahman fi ikhtisari tafsiri muhyi sunna al-baghawi al-musamma ma'alim at-tanzil na al-abd al-faqir ila afwi rabbih ghafara Allahu lahu wa liwalidayh jiya mun fara karanta kissa kuma mun karanta kissa ta annabi adam alaihi salam da Allah ya bamu ita wato ainihin cikin karatunmu a wannan sura mai albarka suratul baqara mun ji cewar yadda Allah ta'ala ya bijiro wa mala'iku cewar zai sanya khalifa wato a bayan ƙasa mala'iku ba su yi tirazi ba mana ba su ƙiba amma suna so su je wace hikima ta sa Allah ta'ala zai sanya khalifa a bayan ƙasa Allah ya ce da su ya san abin da ba su sani ba nan kuwa Allah ta'ala ya halicci annabi Adam alaihissalam wato ainihin ya kuma umarci mala'iku su yi masa sujada dukkan mala'iku sun masa sujada banda iblis malamai sun yi sabanin shawar iblis yana daga cikin mala'iku ko kuma mi baya daga cikinsu imamu bagawi dai ya tafi akan cewar shi mai wannan tafsiri kenan akan cewar yana daga cikin mala'iku wanda yake son ya ji dalila imamu bagawi ya iya komawa tafsirinsa amma wasu daga cikin malamai ko mafiya yawa ma sun tafi cewar iblis baya daga cikin mala'iku so da mala'iku daga cikin siffofinsu Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum sannan kuma halittansu ma ma wato ainihin abun da aka halitta mala'iku ba da shi aka halitta mai aljanu ba wanda shi kuma iblis abul wannan ne an gane jan karkashin wannan kenan da haka wasu malamai suka tafi shari'a iblis kamar yadda ya zo cikin suratul kahf وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه سكتي بعد جتكن ملائكة الشاهد دي شيني دكا ملائكة دا أكا مسو أمرني سي سجدا سني بند إبليس أبا واستكبر yaki kuma ya girman kai wa kana min alkafirin daman ya kasance daga cikin kafirai karkashin wannan sai mu ga daga cikin mabudin halaka akwai mai girman kai shi yasa musulunci ya yi gargadi ya ja hankali akan girman kai ba a so mutum ya zamo mai girman kai annabi kuma a hadisi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana girman kai shine mai batarul haq wa ghamtun nas kin gaskiya ta zo maka saboda wanda ya faɗi gaskiyar ba kwa shi da shi ka karɓa ko ka rena mutane shine girman kai an gane shi yasa ɗabi'ar rena mutane ba ɗabi'a ce mai kyau duk wanda ka karka rena shi la'alla ka iya rena mutum kuma matsayinsa ya fi matsayinka a wajen ubangiji ta an gane kuwa yau zai iya yana da matsayi a wajen ubangi don haka duk wanda ka gani ka mutunta shi ka girmama shi ba ka san matsayinka ba kai ma sai ka je lahira shi ma ba ka san matsayinsa ba sai an je wajen Allah ta'ala sannan mun ji yadda iblis kuma ya ɗauki takobin yaƙi da annabi adam alaihissalam ta yadda bai gushe ba da allah ya sanya su a aljanna ya musu sharaɗin cewar ga wata bishiya su ci su sha komi na aljanna amma wannan bishiyar kada su ci mi ɗan ishanta amma iblis ya ce wannan ya zo yana rudansu da musu wasu wasu cewa ai wannan shajaratul khuldi ne wa mulkin la yabla wannan bishiyar in an ci ta to dawama har abada kuma za a samu sarauta da mulki dan haka fadallahu ma bi gurur kuma kafin nan sai da ya musu rantsuwa wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin ya musu rantsuwar nasiha yake musu malamai suka ce annabi adam ya ci saboda a tunaninsa bai taba tunanin wanda ya rantsuwa akan ƙarya ba to iblis kuma zai marin tsuwa miliyan ma akan me kan ƙarya yau jikokinsa ma munafukai suke gane su ta rantsuwa an gane kuwa to don haka iblis ya yi wannan rantsuwar annabi adam daga ƙarshe ya rudu sai kuma ya zama ya sha wahala yawa da ya ci bishiyar sai ya zama ya sha wahala dama allah ya ce in ka ce fatashka ka sha wuya in ji dan gane ke ne ce ka sha wuya to shi ma sai ya zama mu ya sha wuya wuyar kuma shine mu ma wanda jikokin ƴaƴansa muke mi muke shanta da daga aljanna ba wuya ba noma ba komi an gane zaka samu abinci cikin wadata yanzu kuma kafin abinci ya iso gida to sai kuma an yi gumin goshi an gane Allah ta'ala ya samu dace sannan mun fara karanta ayoyi da suke magana akan bani isra'il wanda isra'il shine yaqub alaihi salam to ƴaƴan yaqub alaihi salam da yanda Allah ya dau alƙawari cewa su cika masa alƙawarin su bauta masa shi kadai sannan su imani da alƙur'ani sannan kuma su tsaye da sallah amma za mu ji da duk lokacin da Allah ya dau alƙawari da su warwarewa suke Allah ta'ala ya shirye da mu yau kuma za mu tashi a fadin Allah ta'ala a ta'amuruna nasa bil birri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Allah ta'ala ya ce a ta'amuruna nasa bil birri shin kuna umartan mutane da aikin kwarai wa tansauna anfusakum kuma kuna manta kawunanku wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta littafi da aka saukar muku afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba wasta'inu bis sabri was salah to ku nemi taimako wato da ta hanyar yin wa hakuri da kuma sallah tsaye da sallah wa inna hala kabiratun kuma lalle sallah din nan mai nauyi ce illa alal khashi'in sai fa akan masu wato ainihin khushu'i alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗannan da suke wato ainihin zaton ko suke da tabbacin cewa su masu haduwa da ubangijinsu ne wa annahum ilaihi raji'un sannan su masu komawa ne zuwa gare shi ya bani isra'il Allah ce ya ku ƴaƴan yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomin da ne akan ku wa anni faddaltukum 'ala alamin kuma lalle ni na fifita ku akan wato ainihin mutanen zamanin ku wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a sannan ku kiyaye wani yinin da rai ba ta isan ma wani rai da wani abu wala yuqbalu minha shafa'a sannan ba a karban ceto daga gare ta wala yu'khadhu minha adl sannan ba a karban fansa daga gare ta wala hum wato wala hum yunsaruna sannan kuma ba za a taimake su ba atamuruna an-nasa bil birri ay bit ta'a Allah ta'ala yake cewa shin kuna umarta yanzu duk yana magana ne akan bani Isra'il shin kuna umartan mutane da da'a nazalat fi ulama'il yahud wannan aya Allah ya saukata ne dangane da malaman yahudawa suna umartan mutane da su yi imani da annabi sallallahu wa tansawna anfusakum ay tatrukuna anfusakum fala tattabi'unahu kuna barin kawunan ku ba za ku bi shi ba wa antum tatluna alkitab taqra'una at-taurata fiha na'tuhu wa sifatuhu kuma kuna karanta at-taura cikin at-taura din nan akwai siffar annabi sallallahu alaihi wa sallam afala ta'qiluna annahu haqqun fatattabi'unahu shin yanzu ba za ku hankalta ba ku gane cewa shi gaskiya ne ku bi shi na Allah zargin ahlul wannan yake bani isra'il cewa gashi a taura sun karanta sifar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zai fito da ya siffarsa take da yanda khatamul nubuwa yake a jikinsa da daga ina zai fito ina zai yi hijira su waye za su fi binsa duk wannan sun karanta amma kuma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da wanda suka sani din yazo sai suka kafirce mushi to nan Allah yana zargin su cewa me yasa kuke umartan mutane da su imani cewa shi annabi Muhammad annabi ne na gaskiya amma ku ba za ku yi ba shin ba za ku hankalta ba idan za ku tuna a tarihi tun lokacin da annabi sallallahu yana yaro da bafan sai ya dauke shi zai tafi da shi sham kasuwanci ai akwai bayahudan da yake da khaima wato yar bukkarsa a hanya wanda ya fito ya ce wa yake tafiya da wannan bafa annabi sallallahu alaihi ya fito ya ce ni ne ya ce ka koma da shi idan ka shiga da shi sham yahudawa suka ganshi za su kashe shi tun lokacin shi wannan bai yahudan ya gane wannan cewar yana da sha'ani ma'ana wannan shine annabin karshen zamani wannan duk sun sani amma da su ya zofa sai suka kafirce mishi akwai huyai dan akhtab da wannan abu yasir huyai dan akhtab baban safiya bintu huyai matar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka samu labarin zuwan annabi sallallahu masjidu quba tunda da ya zo madina a quba ya fara sauka ko sassafe safiya tace sai suka tafi suka je zuwa masjidu quba da su basu dawo tace sai can da la'asa tace amma da suka dawo suna jan kafa suka dawo tace kuma bisa ɗabi'a in sun dawo da yamma daga kasuwa ko daga wani bulagurinsu idan muka zo taryensu ne da yara tace kowa yakan rabu da yaran da baban na da bafa na kowa yana kokarin ya dauke ni ta ce amma ranar da in tafo da gudu ta ce wallahi ba wanda ya kula ni a cikinsu kawai na ji dai ba fana yana cewa babana shi din ne da muka karanta a littafinmu ya ji jirgin ya ce shi ne ya ce tuya kaji a ranka ya ce a dawo tuhuma ba ka yi tu ya ce zan yi ta gaba da shi wallahi har na mutu amma ba zan yi imani da shi ba amma fa ku sani gashi ya tabbatar cewa shi din mi shine wanda suka karanta a taura sannan na faɗa mana hadithin da annabi sallallahu ya shiga gidan makwabcinsa bai yahudi yaro yana kokarin mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga babansa ya bude a taurana ta karanta masa sai annabi ya ce da wannan behuda na hada ka da wanda ya saukarwa annabi musa a taurashin akwai siffa ta a cikin wannan littafin sai ya jijjiga kai ko amsa ba zai iya bayarwa sai yaron yana kwanci a gadon mutuwa ce na rantse da wanda ya saukar wa annabi musa a taura akwai siffarka a wannan littafin kuma a shaɗu an naka rasulullah na shaida kai manzon allah ne ya mutu kuma ya tafi aljanna to kun ga kenan su allah ya ce da su a da muka karanta wala taktumul haqqa kada ku ɓoye mai gaskiya to amma kuma me yaktumunahu ɓoyewa suke ba sa bayyanar da ita waɗannan su ne yahudawa kuma ku sani jiya fa haka suke yau ma ba su canja ba yau duk wanda yake zaton bai huda ya canja bai canja ba yau duk alƙawarin da kai sai sun warware Allah ya shiryar da mu dan haka kun ga wannan ayar zargin su take an Anas bin Malik qala to kamar wannan ayar ba iya yahudawa ba kai ma shirya ta zo maka ko ko kuma kake umartar mutane da abu mai kyau kuma ba ka yi ko to kai ma ka shiga cikin wannan mai ayar an anas bin malik qala qala rasulullah sallallahu daga anas dan malik Allah ya kara mishi da yake shi annabi sallallahu ya ce ra'aitu laylata usri bi to a daren da aka yi isra'i da ni isra'i ita ce tafiyar dare to daren da aka yi tafiyar dare da annabi sallallahu daga makka zuwa baitul maqdis filistin yanzu haka kenan ko zuwa sama wato ainihin da aka yi wanda shine mi'raji aka daga shi zuwa sama to annabi ya ce daren da aka yi wannan tafiyar dare da ni din na ga wasu mazaje shine ra'aitu lailata usriya bi rijalan na ga wasu mazaje alhamdulillah tuqradu shifahuhum wato ana yayyanka wato ainihin shifahuhum wato ainihin labban bakin su bi maqarida min nar da almakasai na wuta fa qultu sai nace ya jibril man haula jibril suwaye waɗannan qala sai ya ce haula ya khutaba'u min ummatika ya ce waɗannan masu kutuba ne masu wa'azi malamai ne shehunai ne daga al'ummarka ya murunan nasa bilbirri suna umartan mutane da aikin ƙwarai wayan sauna an fusahun amma su manta kawunansu wahum ya tulunar kitab kuma suna karanta littafi na alƙur'ani afala ya aƙiluna shin ba za su hankalta ba kun ji hukubar malamai ranar alkiyama malamin da ya ce wa mutane kasu ci kuɗin ruwa shi ya je ci malamin da ya ce wa mutane su bi Allah shi bai bi Allah ba za a samu almakashi ana yayyanka leɓen bakinsa sannan a wani hadithi annabi sallallahu ya ce akwai wanda za a ɗaure shi ne cikin wutar jahannama uwar hanjinsa tana yayyankewa kuma yana kashin uwar hanjin ta dubura kuma yana kewayawa a cikin wuta yan wuta za su taru su ce ya muka ganka a wuta alhali kai ne malaminmu sai ya ce eh in na ce ku yi bana yi in na ce ku bari ne kuma bana bari kenan kun ga wannan akwai hatsari a ce mutum yana yi wa mutane umarni da ayyuka na gargari shi kuma baya yi ko kuma yana hana mutane shi kuma baya mai baya hannuwa akwai fitina kenan Allah ta'ala ya shirye mu sai Allah ta'ala ya ce wasta'inu alama yastaqbilukum min anwa'il bala bis sabri was salah wato ku nemi taimako a bisa abin da yake fuskanto ku na nau'ikan bala'ai bisabri da haƙuri wa sala da sallah arada hafsan nafsi anil ma'asi na abin da yake nufi katangere daga wato ainihin barin sabo kenan mutum in yana so ya katange ransa daga barin sabo to ya yawaita haƙuri kuma ya yawaita mai sallah shi yasa malamai suka kasa haƙuri kashi uku suka ce haƙuri akan yi wa Allah da sai kai haƙuri suka ce kuma akwai haƙuri me daga barin sabo an gane kuwa sannan akwai haƙuri a bisa abin da zai same ka an gane mummuna to duk mutum ya yi haƙuri idan za ka aikata sabo ka yi haƙuri an gane lokaci ne ka haƙura kar ka yi haka da'a sai ka yi haƙuri yanzu azumi duk da alhamdulillah bana da sauƙi sosai ko ba rana amma dai duk da haka ai sai mutum ya yi haƙuri wa innaha kuma lalle su haƙuri da sallah lam yaqul wa innahuma bai ce wa innahuma ba sai ya ce wa innaha raddan lilkinati ila kulli wahidin minhuma ya mai da kina din nan akan kowanne hakuri da sallah din an gane ai wa inna kulla khaslatin minhuma ai kowace halayya daga waɗannan sallah din wato ainihin da kuma hakuri din kama kala kamar yadda yace a wani wajen kiltal jannatayn atat ukulaha kaga jannatayn yace bai ce atata ba sai yace mi atat an gane la kabiratun ai kowanne daga cikinsu ai la thaqilatun mai nauyi ne illa alal khashi'in ya'ni almu'minin sai ga wanda suke mu'minai an gane daman Allah sufanta da masu khushu'i da da cewar mu'minai ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una wa aslul khushu' asalan alkhushu' din na as-sukun wato shine risnawa qala Allah ta'ala wa khashi'atil aswatu lirrahman wato muryoyi ranar alkiyama za su risna ubangiji farkhashi usakinun ila ta'atillah azza wa jal wato ila ta'atillah ta'ala alkhashi mai khushu'i mai risnawa ne zuwa ga yiwa Allah ta'ala da'a alladhina yazunnuna yastayqinuna annahum mulaqu mu'ayinu rabbihim sune waɗanda suke sakankan cewa lalle su za su ga ubangijinsu wannan shine fassara da malami duk da a cikin tafsirin nasa ma ce a wani kaulin mulaqu rabbihim ai za su haɗu da ubangijinsu amma dai fassara da ya gabata shine annahum mulaqu muayinu rabbihim shine wato su masu ganin ubangijinsu ne fil akhirati a lahira wa huwa ru'yatullahi ta'ala wanda shine ganin Allah kuma fassaran ta iya dauka domin daga cikin akida na ahlus sunna wal jama'a shine rana alkiyama za a ga ubangiji an gane kuwa duk da mun ce kallo ba ɗaya za a yi ba kowa zai gan shi a filin alkiyama amma nan ba kallo ne na ni'ima ga kafirai ba amma in an shiga aljanna Allah zai tambayi 'yan aljanna kuna son wani abu na ƙara muku na baku za su ce ai Allah ya musu komi sai ya yi hijabi su ga fuskarsa an gane shi ne wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira don haka dai wa annahum ilaihi raji'un fayajzihim bi'amalihim sannan lalle su masu koma zuwa gare shi ne sai sakanya musu wato ainihin da ayyukansu ya bani isra'il Allah ce ya ku ƴaƴan yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'ima da nayi wato akan ku ni'imomi da nayi akan ku ku kiyaye su kenan ta hanyar gode mu wa anni faddaltukum 'ala al'alamin kuma lalle na fifita ku akan wato ainihin mutane ai alami zamani kuma ai wato ainihin mutanen zamanin ku amma yanzu ba su fi mu falala ba an gane to yanzu ma har yanzu shi bai rude jinsa yake babu ya shi an gane ba ku ga yanzu abin da yake faruwa a Isra'il da Gaza sai a ba su bai hude ɗaya fa da a kama sai su saki fursunonin Laraba kusan dubu so da shi bai hude jinsa yake ne su sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u a aqidansu sune sha'abullahi al-mukhtar sune zababbun halittun Allah shi yasa bai hude ɗaya a wajen su yafi mutane cikin duniya yawa shi yasa ba su ba su bai hude ɗaya fa za a ba su amma sai su saki fursunoni daga cikin fursunonin kuma akwai wanda sun daure su daure rai da rai kawai mutum 200 a ciki kuma sai su sake su akan bai hude ɗaya me yasa saboda su jinsu suke babu yasu amma kuma ba haka bane eh lokacin su babiya su amma yanzu mafi alkhairin al'umma mafi falala ita ce al'ummar annabi sallallahu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas an gane ummatan wasafa an gane wadalika tafdil mala yace wannan fifikon wa in kana fi haqqil aba duk da akan iyayensu ne lakin yahsulu bihi sharafu lil abna sai dai ƴaƴa ma suna samun daraja da wannan fifiko din kakanninsu aka ɗaukaka amma su ma sun cumi albarkacin iyayensu Allah ya ce wattaqu yawman wakhshaw iqaba yawmin wato ku kiyaye ukubar wani ne la tajzi nafsun la taqdi nafsun wato rai ba ta isarwa an nafsin daga wata rai shay'an wani abu ai haqqan lazimaha ai wani haƙƙi da yawa to ani lazumce ta to wata rai ba ta iya tunkuɗe wata rai an gane wala yuqbalu minha shafa'a sannan ba za a karɓi ceto daga wannan wato ainihin ran ba qara ibnu kathirin wa yaqub abu amr bitta tuqbalu maimakon yuqbalu da ibn kathir maki da wa yaqub da kuma abu amr wannan yan basra sun karanta bitta tuqbalu kenan li ta'nith shafa'a domin an ce shafa'a shafa'a kuma mu'annatha ne ko wa qara al baqun bil ya sauran qurra sun karanta yuqbalu da ya li anna shafa'a wa shafa'a bi ma'nan wahid domin da ash-shafa'a da shafa'a ma'anan su daya kal wa'z wal mau'iza an gane kama al wa'z ko a ce al mau'iza fa tadhkir ala al ma'na in an ce yuqbalu to a bisa ma'ana ne an gane والتعريف على اللفظ in kuma an ce tuqbalu to a bisa lafazi ne dan haka dai ku kiyaye wani yinin da rai ba ta isan wa wato ainihin wani rai wani abu da ya lazumce ta sannan ba za a karbi ceto daga wajen wannan rai din ba in ba mumina bace an gane ai la tuqbalu minha shafa'atun idza kanat kafira ai ba za a karbi ceton wannan rai ba in ta kasance mi wannan kafara rai kafara an gane shi yasa ceto yana da sharadi guda biyu kamar yadda muka kanta a littafi alkawa'id al'arba ko cewar wanda za ka ceta sai Allah ya mi ya yadda da shi Allah kuwa ba yadda sai da mumini shi kuma wanda zai cetan sai an masa izini Allah kuma ba zai wa wanda yake ba mumini ba izini ba an gane yawa shi yasa in Allah bai yarda da bawa ba yanzu kamar annabi Ibrahim annabi ne amma saboda babansa kafiri ne Allah ba zai bashi damar ya cici babansa an gane kuwa haka annabi sallallahu Allah ba zai bashi damar ya ceci bafin shi Abu Talib an gane dan haka dukkan ceto yana koma zuwa ga Allah ne kuma dukkan waɗanda ceto duka yana koma zuwa ga Allah ta yanda shi wanda zai ceto sai an masa izini shi kuma wanda zai za a ceta sai an yarda da shi an gane Allah ko da mu'minai kawai yake yarda wala hum yunsaruna yumna'una min azabillah sannan kuma ba za a kare su ko a taimake su ba sannan ba ai ba za a kare su daga wato ainihin azabar ubangiji ba na'am
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون الله تعالى يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون kuma mun tseratar da ku daga mabiya fir'auna ya sumuna kum su al'azab wannan Allah yana tuna bani isra'ila ne ni'imar da ya musu an gane daga cikin ni'imomin da ya musu don haka ya ce wato kuma mun tseratar da ku daga mabiya fir'auna fir'aunan kansa da mabiyansa ya sumuna kum su al'azab wato suna tsantsana muku azaba wacce take mummuna yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴayanku maza kenan wa yastahyuna nisa'akum sannan suna barin matanku a raye wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lalle cikin wannan akwai jarrabawa mai girma daga wajen ubangijinku wasu malamai kamar yadda shi ma imamu bagawi din ya kawo cewa lalle cikin wannan akwai bala'un ni'matun kenan wato lalle cikin wannan akwai ni'ima daga wajen ubangijinku mai girma fassara in ka fassara shi da bala'un amihna sai ya zama wannan yankawar da yake yi an gane da ɗanɗana musu azabar ai bala'i ne ko in kuma ka kaddara shi cewa tseratar da su da aka yi daga wannan abun ni'ima ne ko to shi yasa malamai suka yi fassara biyu suka ce bala'un anan mihna kuma wasu kuma suka ce ni'ma kuma suka ce dukkan albala yakan dauki waɗannan ma'anoni saboda Allah ya ce wa nablukum bishari wal khairi fitna kina albala yakan zamo bil khair kuma yakan zamo mi bishari an gane wannan kenan yasumunakum su'al azab وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر sannan wato mun raba wato teku mun tsaga teku saboda ku fa anjaynakum mun sai saboda haka muka tseratar da ku wa agraqna ala fir'aun wato muka kuma nutsar da fir'auna da mabiyansa wa antum tanzuruna wato alhali kuna gani wa idh wa'adna musa 40 layla wato kuma mun yi alƙawari da annabi musa dare wato ainihin 40 thumma takhastumul ijla min ba'dihi sai kuka ruki wato dan maraki a bayansa wa antum zalimuna wato sannan alhali kuna azzalimai sun ma'afauna an min ba'di zalik sannan sai muka yafe muku bayan haka la'allakum tashkurun tsammani za ku gode wa yi atayna musa alkitaba wal furqana kuma hakika mun ba wa annabi musa littafi da kuma alfurqan wannan malamai suka ce duk dai littafin ne siffa ne na littafin la'allakum tahtadun wato saboda ku shiryu wa idna jaynakum yani aslafakum wa ajdadakum wato kuma mun tseratar da ku nan yana nufin wato magabatanku da kakanninku fa'atar da haminnatan alayhim amma sai Allah ya lissafa ta cewar baiwa ce da ya a gare su li'annahum najaw bi najatihim domin sun tsira ne da tsirar iyayensu da kakanninsu da an halakar da iyayensu da kakanninsu da su ma ba a samu labarin su ba ko min ali fir'aun atba'ihi wa ahli dini mun tseratar da ku daga mabiya fir'auna da waɗanda suke bin addininsa ya sumunakum yukallifunakum wa yuziqunakum su al'azab wato suna ɗora muku suna ɗanɗana muku ashaddal azabi wa aswa'ahu an gane azaba mafi tsanani da mafi muni yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka wato ƴaƴayenku mazkurun ala wajhi badal min qawli yasumunakum su al'azab wannan kenan wa yastahyuna nisa'akum yatrukunahunna ahya'an sannan suna barin matanku a raye kun ga an kashe maza yara an bar mi mata a raye akwai cin zarafi da cin mutunci an gane saboda mace ba ta iya ɗawainiya ba dole namiji ne mi diyan da ko mace ta kai an gane diyan da arijalu qawwamuna tunda maza su suke tsaye akan hidimar mata mace akwai abubuwa da yawa ba za ta iya ba wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim qila al bala'u al mihna wato lalle cikin wannan akwai jarrabawa mai girma daga ubangijinku a wani kaunin an ce albala'u na albala'u na almihna an gane shine jarrabawa ai fi saumihim iyyakum su al'azabi mihnatun azima ai cikin dandanawar da suke muku na azaba mummuna akwai jarrabawa mai girma wa idh faraqna bikum al-bahra qila ma'nahu faraqna lakum wato kuma mun tsaga muku teku wa qila faraqna al-bahra bi dukhulikum iyyahu a wani kaulin an ce mun tsaga tekun ne saboda shigarku fa an jaina ku min ali fir'auna wal gharq sai muka tseratar da ku daga wato mabiya fir'auna da kuma nutsewa a teku wa aghraqana ala fir'auna wa antum tanzuruna ila masari'ihim sai wato ainihin muka nutsar da fir'auna da mabiyansa alhali kuna kallo kuna dube zuwa game zuwa ga mahallakarsu mahallakar wato ainihin su fir'auna da mabiyansa na a gaban su fa akai suna gani suka shiga tekun wato ya Allah ta'ala ya sandarar da ruwan teku su suka shige su bani isra'il fir'auna kuma ya gama shigowa yami ya wato ainihin teku ya dawo ya haɗe ya nitse wannan dukkan ni'ima ce da Allah musu amma za ku ga duk daga ƙarshen kafircewa ni'imar nan suka to haka yahudawa suke behude kawai sai behude kuma za ku gona ayoyi da muka fara bayani akan yahudawa haka za ka yi ta gangarawa kana tafiya sai ka ci fiye da rabin bakara duka akan yahudawa ake magana kun gona yake nuna hatsarinsu kuma allah yana faɗa mana saboda mu lura da su a zami mu'amala an gane duk da yanzu dukkan shugabannin duniya sun sun kuyar da kansu akan yahuda shi kuma behude daman da yake allah ya ba shi ilimi sai ya zamo koya aka sai ya cuce ka yanzu dai cuta mafi sauki da kowa yake kallonta shine tsarin banki da suka kawo mana ba za mu iya bankul islami ba ne bankin musulunci ba za a iya ba za a iya to amma yanzu fa banki kar ku taba tunanin wai ai sauki ne mutum yana Lagos ko wata ƙasa kawai na zama masa kuɗi ba wani sauki wala cutan kansa ne akwai bankin nan ka bude akawun baka san ma irin kuɗin da ake diba maka wannan duk system ne na Yahudawa suka kawo suke cin kuɗaɗen mu dama Allah ya kira su san ma'una lil kadhibi akaluna lis suhut behude diyan da zai ci haram ya sani sannan ku sani da suka zo Madina Larabawan Madina su suke da dukiya amma Yahudawa da gobe sai da ya zamo su suka mallaki dukiyar Madina Laraba Yahudawa kenan suka mallaki dukiyar suka bar Larabawa ba kuɗi wannan saboda iya cin dukiya ta taɓatacciyar hanya wa idh wa'adna min al-mufa'ala haqiqa kuma min wato ya alqawli nan daga al-mufa'ala ne allati takunu min al-wahid mufa'ala asalin ta kamar musafaha ne daga bangare biyu ne amma nan dai daga wato ainihin kusurwa ɗaya ne wa qara ahli al-basra wa abu ja'far wa ib wa'adna bi hadfi al-alif qabla al-ayn wa'adna kina waɗannan qura sun karanta maimakon wa idh wa'adna sun karanta wa idh wa'adna min al-wa'di daga alqawli ne dan haka wa idh wa'adna ko wa idh wa'adna Musa 40 layla hakika mun yi alqawli da annabi Musa dare wato 40 ai inqida'uha ai karewar wannan dare 30 min zilqa'da wa 20 min zilhijja wato kwanaki wato kwanaki talatin daga watan zulƙada goma kuma daga mi watan zulhijja shine in ka hada ya zamo mi arba'in ko wa qarana tariha bil laili nan Allah ya hada wato ainihin lokacin da dare dunan nahari ba yini ba yace mi laila li'anna shuhur al-arab wudi'at ala sayl al-qamari domin watannin laraba an sanya su ne a tafiyar wata wal hilalu inma yuhillu bil laili wata kuma yana kamawa ne da yaushe da dare shi yasa yanzu yau daren yaushe ne ya shuɗe daren juma'a yanzu mun shiga yamma daga tayi mun shiga daren mai asabat yau shi yasa kuskure da yawa muke mun je karatu sai mu ce yau litinin kuma an shiga daren yaushe talata wannan kuskure ne da muke wanda abin ya zama al'ada in kana faɗa kuma kai za a gani bambara kwai amma tun da wata da daddare ke kamawa daga nan za a fara lissafi to kun ga yanzu kowa ya da yau mun shuɗe daren juma'a daren da ake so aiwata yau annabi sallama salati kaga yanzu in ka ce daren yau ne za ka yi misali wanda za mu shiga kaka kuskure to wannan kuma abu ne da ya zamo kowa yana kusan aikata kuskuren ko sun mattakhastumul ijla ai ilaha min ba'dihi wato sannan sai kuka riki wato ainihin dan maraki abun bauta kenan bayan annabi Musa din an gane annabi Musa ya tafi ganawa da ubangiji su kuma sai suka rike me dan maraki ku ji fa amma kun ga ni'imar da Allah ya musu ko maimakon su bauta masa shi kadai amma kuma sun juye sun koma shirka waɗannan yahudawa kenan azhar ibn kathir wa hafs wa ruwais az-zalamin akhadta wa takhadta an gane kalmar thumma takhaztumul ijla din nan da ibn kafir da hafsu da ruwais wanda rawi ne daga cikin rawiyar yaqub ko to sun karanta mi akhadta wa takhadta din nan da bayyanar da zal wal akharuna yudghimunaha sauran qurra kuma suna idgami su ce mi ittakhadtum ko akhadtu an gane wa antum zalimuna alhali kuna masu zalunci daruna li anfusikum bil ma'siya wato masu cutar da kawunan ku da saƙo wadi'un ibadata fi ghairi mawdi'iha wato masu sanya bauta ba a gurbinta ba dama kuma malamai sun ce mana zalunci shine mai sanya abu ba a mahallinsa ba to da suka ɗauki bauta suka kai wa ɗan maraƙi to ai sun sanya bauta ba a mi ba a gurbinta ba ta a ɗan maraƙi ya cancanci bauta gane ai kawai tukunya ya cancance ta an gane kuwa yawa da kayan ciki da kayi da fata duk a jana maka kaci shine kawai tsakaninka da dan mariki bayan ya gama maka noma fa haka na shekaru sai kuma ka kai shi ga tukunya amma bai cancanci bauta ba sun ma'afauna an kuma hauna zunubakum sannan daga cikin nema da Allah ya musu yana ci gaba da faɗa ce sannan sai muka yafe muku ai muka shafe zunubinku min ba'di zalika ba'di ibadatikum al-ijla wato bayan bautar ku ga dan marakin mun shafe zunubinku mun yafe muku la'allakum tashkuruna to tsammani za ku gode ai likai wato likai tashkuru afwi ankum wa sani'i ilaikum to saboda ku gode wa afwar da na muku sannan kuma abin da na aikata shi gare ku wa iz ataina musa alkitaba yani taurata Allah ya ce kuma mun bawa annabi Musa littafi yana nufin at-taura wal furqana qala mujahid huwa at-tauratu aidan wato al-furqan din nan yace shine at-taura zakaraha bismaini Allah ambace ta da suna biyu yace da alkitab da kuma alfurqan wa qala alkisai kisai yace alfurqan na'tul kitab wato alfurqan din nan sifa ne na littafi wal wawu za'ida wawu din nan ƙari ce ya'ni alkitab almufarriq bayna alhalal wal haram yana nufin ya ba su ya ba annabi Musa littafin da yake rarraba tsakanin halal da haram la'allakum tahtaduna bit tawrah to tsammani za ku shiryu da wato ainihin attaura an gane kun ga wannan dukkan ni'imomi ne da Allah ya wame bani isra'ila koyo kakanninsu wacce ni'ima ce a gare su je mu
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Allah ta'ala yake cewa wa idh qala Musa liqaumi wato kuma annabi Musa wato ko ka ambata musu yayin da annabi Musa yake cewa mutanansa ya qaum ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kawunan ku bi ittikhadikum al-ijla ta yanda kuka riki dan maraki wato abin bauta fatubu ila barikum to ku tuba zuwa ga mahalicin ku faqtulu anfusakum tuba shine ku kashe kawunan ku zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum wannan shi ya fa muku alkhairi a wajen mahalicinku wato ya karbi tubarku innahu huwa tawwabur rahim lalle shi mai karban tuba ne kuma mai jin kai wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra kuma kun ce ya musa ba za mu gaskata ka ba har sai mun ga Allah kware kwatan fa akhadhatkum sa'iqa wato sai tsawa ta kama ku ta rike ku wa antum tanzuruna alhali kuna kallo thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan sai muka tayar da ku bayan mutuwar ku la'allakum tashkuruna tsammani za ku gode wa idh qala musa li qaumihi alladhina abadu al-ijla to ka ambata musu yayin da annabi musa ya ce da mutanansa waɗanda suka bauta dan maraki din nan ya qaum ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum daraltum bi anfusikum lalle ku wato ainihin kun zalunci kawunan ku bi ittikhadikum al-ijla ilahan wato ta yanda kuka riki dan maraki a matsayin abin bauta kuma wani yana nuna raunin hankalinsu ko da waɗannan har yanzu 'yan indiya masu bautawa saniya duk shekara alayya ake faɗa ana yana nuna raunin hankalinsu yana nuna abin da sai ka ba shi abinci in ya kashi sai ka wanke gudun ya fitsari sai ka share kuma ka zo kana masa haka abin ya yi wani iri ko ƙalu sai suka ce fa'ayu shay'in nasna to wani abu za mu aikata ƙala fatubu farji'u ila bari'ikum wato ku koma zuwa ga mahalicinku khaliqikum qalu kaifa natub suka ce taya zamu tuba mu koma qala faqtulu anfusakum wato ku kashe kawunanku yani liyaqtulil bari'u minkumul mujrim wato wanda bai aikata ba ya kashe wanda ya aikata zalikum ayl qatl khairul lakum shine alkhairi gare ku inda bari'ikum a wajen mahalicinku fataba alaikum ay fa fa'altum ma umirtum bihi fataba alaikum wato sai ya karɓi tubarku ai kuka aikata abin da ya umarce ku da shi wato sai ya karɓi tubarku fatajawaza ankum ya yafe muku innahu huwa tawwabu alqabilu tauba wato Allah shine mai karɓan tuba arrahimu bi khalqihi wato mai jin kai ga halittun shi kun ga nan wani wato wata ukuba ma da Allah yake bani Isra'ila kenan gashi laifi suka aikata amma tubar shine aka saukar musu da gajimare aka ce su kashe juna to sai ya zamo hikimar Allah duk waɗanda aka kashe a cikin wannan duhu na gajumaran na hadiri da Allah ya kuma musu iya wanda suka bauta dan maraki ne an gane wannan kuma tun da su bani Isra'ila masu taurin kai ne sai Allah yake mu'amalanta su da yanda suke an gane mu kuma al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu kai bani Isra'ila taurin kai ba dan haka sai Allah mana sassauci cewa in ka aikata laifi kawai kame ka ce astaghfirullah a daki shikenan an yafe maka an gane wannan kuma yana nuna mutum ya gode wa Allah da ya shi a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za ka aikata babban laifi amma kai kadai in ka shiga daki kai kuka kada ga hannu kace astaghfirullah wa atubu ilaihi shikenan sai Allah ya yafe maka to su bani isra'ila ba haka bane wa iz qultum ya musa wato kuma kun ce ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra to ba za mu gaskata ka ba sai mun ga Allah kware kwatan وذلك أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل wato nan ga kisa yadda sha'anin yake Allah ta'ala ya umarci annabi Musa ya zo masa da wasu mutane ko cikin wasu mutane daga bani Isra'ila ya ataziruna ilaihi min ibadatil ijli wanda za su bada hanzari su bada uzuri na bautar dan mariki da suka yi fahtara Musa 70 rajulan min qaumi min khiyari kuji annabi Musa sai ya zabi mutum 70 da mazaje 70 daga mutanansa hakan mutanen da sai da aka zaba aka zabo aka ɗebo mutum na amma za ka ji ashe gaba ɗin su masu marasa hankali aka ɗebo faƙala da hum annabi musa ya ce da su su mu ku yi azumi ranar da za mu je miƙati wa ta tsaharu ku yi tsarki wa tsahiru siyabakum kuma ku tsarkake tufanku fa fa'alu sai suka aikata haka fa kharaja bihi musa ila turi saina annabi musa sai ya tafi da su zuwa ga wannan gurin dutse din limiqati rabbihi domin gana da ubangijinsa fa qalu li musa sai suka ce da annabi Musa bari ku ji bani Isra'ila utlub lana nasma'u kalama rabbina kadan nema mana mu ji muryar sama na kare zamo in an je kai kadai zaka na faɗa ba mu gane me ake faɗa ba fa qala lahum af'al annabi Musa ya ce zan aikata jama'a in kuka ji kissar annabi Musa da bani Isra'ila dole ya zo mai zafi so da mutanen da ya mu'amala da su gaba ɗaya ba sa son mai sanyi an gane saniya za mu zo mu ji aka ce fa su yanka ku yanka kowace irin saniya suka ce mahi ma launuha ma hiya innal baqara tashabaha alaina an gane sannan suka ce mi al'ana jita bil haqq bayan ya musu bayan suka ce to yanzu fa ka faɗi gaskiya dadin ashe duk a wajen su ne abin da yake faɗa ko ya shaci faɗi yake wannan sune bani isra'i dan haka sai yace zan aikata falamma dana musa ila turi sayna min al jabal yayin da annabi Musa ya kusanto wannan guri daga dutse gurin turi sayna waqa alaihi amudul gamami wato sai ginshiki na wato girgije ya faɗo ga annabi Musa wata rashin jabala kulla wannan sai ya lullube dutse gaba ɗaya wannan girgije ga jumare fadakala fil gamami wa qala lil qaum annabi Musa sai ya shiga cikin wannan girgije ya ce da mutanansa wannan wanda ya ya zabo din udnu ku kusanto fadanau suka suka kusanto hatta dakhalu fil gamami har sai da suka wato shiga cikin wannan girgije wa khalu sujada suka sunkuya suka yi sujada wa kana Musa idza kallama rabbuhu idza kallamahu rabbuhu waqa ala wajhihi nurun sati' sana annabi Musa ya kasance idan ubangiji yana magana da shi to wato ainihin wani haske mai fadi yana bayyana gare shi la yastati ahadun min bani min bani adama an yanzura ilayhi idan annabi Musa yana gana da ubangiji haske yana lullube shi hasken da baka isa ka kalli annabi Musa ba faduriba dunahumul hijab to sai aka sanya mi hijabi tsakankanin su da shi saboda ba za su iya kallon sa ba wa sami'uhu amma sun ji shi wa huwa yukallimu Musa wato sun ji Allah yana yi wa annabi Musa magana ya amuruhu wa yanhahu Allah yana masa umarni kuma yana hanin sa wa asma'ahumullah Allah sai ya jiyar da su cewar anni ana Allah lalle ni Allah ne la ilaha illa ana wato babu abun bautawa sai ni zubakka wato ma'abocin mi bakka ko za ta iya zama ma'ananta makka ana an gane so da da ana ce da ita bakka ko lallazi bi bakkata kenan mubaraka akhrajtukum min ardi misr biyadin shadida na fitar da ku daga mi kasar masar wato ainihin da hannu mai karfi fa'buduni to ku bauta mu wala ta'budu ghairi kada ku bauta wani na falamma faraga musa to kun ji yayin da annabi Musa ya gama wan kashafal gamamu girgije ya yaye akbala ilaihim faqalu lahu to nan da ya fuskanto su sai suka ce da shi lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara mu'ayana suka ce kai ba za mu gaskata ga ba sai mun ga Allah cil da cil ganin annabin tsohuwa mun ji magana amma bata isar ba sai mun gan shi an gane wa zalika anna al-araba taj'alu al-ilma bil qalbi ru'ya wato yadda sha'anin yake laraba suna sanya sani da zuciya su ce kallo faƙala sai ya ce jaharatan wato ƙware-ƙwatan liya alama annal murada min hul'iyan ko liya alama saboda a gane cewar abin da suke nufi cil da cil su yanzu magana da suka ji bata me bata isar musu ba fa akhadat kum sa'ika ayil maut nan sai mutuwa ta kama su wa antum tanzuruna ay yanzuru ba'dukum ila ba'din hina akhadakum al maut wato sai ya zamo alhali kuna kallo ai sashin ku yana kallon sashi yanzu wani ya faɗi ya mutu wani ya faɗi ya mutu kidan sun fusa ta ubangiji da kun nemi a ku ji muryar Allah kun ji kuma yanzu ba za ku gaskata ba ku ce sai kun ga Allah falamma halaku yayin da suka halaka ja'ala Musa ya biki to ana annabi Musa sai ya fara kuka wa ya tadarra'u wa yaqul yana kankantuwa zuwa ga Allah yana cewa laushe ta ahlakta min qabl wa iyyai Allah da ka so kafin a zo nan zaka halakar da su da ni gaba daya so da yanzu in ya koma me zai ce mutanansa atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu Allah zaka halakar da mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata falam yazal yunashidu rabbahu annabi Musa bai gushe ba yana ubangijinsa magiya hatta ahyahumullahu ta'ala har sai da Allah ta'ala ya rayar da su fadhalika qawluhu ta'ala wannan ku shine fadin Allah thumma ba'athnakum ahyaynakum sannan sai muka rayar da ku min ba'di mautikum bayan mutuwar ku la'allakum tashkuruna wato tsammani za ku me za ku gode ma Allah amma kun ga wannan dukkan ni'imomi ne da Allah yake bani Isra'il amma ya kuke kallon su haka suke wallahi ba su canja ba an gane kuwa ba su canja ba akwai wasu ni'imomin amma na ga lokaci yayi ko ko za mu ƙara aya ɗaya Allah ramma
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ci gaba da faɗan ni'imar da ya musu ya ce wa zallana alaikumul ghamama wato kuma mun inwantar da girgije a kanku wato wa anzalna alaikumul manna was salwa sannan mun saukar muku da alman da kuma as-salwa kulu sai muka ce ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga dadadan da muka halatta muka wato ainihin azurta ku da shi Allah ya ce wa ma zalamuna wato ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusum yazlimun sai dai sun kasance masu zaluntar kawunan su ne wa zallanna alaikumul ghamama fitihi wato kuma mun saukar muku da wato